أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قال سيد المدين الله سبحانه وتعالى wanda ta tara mu a wannan wuri mai albarka da ƙarin tafsirin alkur'ani mai girma wannan sabon sura da zamu fara yau suratul mutahana a yau da muna rana ta litinin 27 da wata na ramadan hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 wanda ya daidai da 16 da watan uku shekara ta 2026 Allah subhanahu wa ta'ala yake kiransa bayansa mai imani masu imani ce ya yi wallazi na amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya kada ku rigi makiyina makiyinku masoya ma'ana kada ku rigi kafirai su zamanto masoyan tulquna ilayhim bil mawadda wa za ku riga yi musu soyayya kuna nuna musu soyayya kada musulmi mumini ka nuna kafirin soyayya alhali wa qad ja'akum wa qad kafaru bima ja'akum min al-haqq yace waɗannan kafirai hakika sun kafirce duk wani abin da ya zo muku da gaskiya ba sa aiki da littafin ku bare sunnar annabawa kenan kar ku yarda ku ɗauki waɗannan mutane masoyan kafiri ba masoyi ba kuma waɗannan mutane yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum su ne waɗanda suka hudda manzo Allah sallallahu alaihi daga Makka suka kore shi kuma suka hudda ku suka kore ku daga garin kaga wani na nuna maka wa'in da makiyan ku ne na ƙarshe ga uwantaka ta jini amma ba su ke ita ba ‘yan uwanku ne na jini amma saboda addini ya saba suka kore ku shi yasa idan addini ya saba to komi ya kamata saba domin addini shi ne tushe ɗan uwa na addini shi ne ɗan uwa ɗan uwa na jini ba ɗan uwa ba ne ba na addini ba kuma shi ma kafirin bai taba ɗaukar musulmi ba ɗan'uwan shi ko da uwa ɗaya ba ne suke shi kai ma musulmi ka ɗauke shi ɗan'uwa yanzu kafiran makka sun taba wani abu na mutunci ga musulmi lokacin suna da ƙarfi su taba yi ba su taba saurara musu ban da walakanci ba abinda suka gani shi yasa a nan mu ma Allah ya ce to kuma kan roƙe su masoya a'a an tuminu billahi rabbikum yace kada ya lafin da kuka musu kun yi imani da Allah Ubangijin, kawai da kun yi imani da Allah kun musu da shi. In kun dum kharajtum jihadan fi sabili Allah ce inda kun mutu yaƙi saboda ni ne wa mutiga amaradati da kuma neman yarda ta to kar ku su masu ya. Ta ya ne na tusiruna ilayhim bil mawadda za ku riga musu sirri na soyayya. Har ku riga ba su labari wasu al'amuran wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum Allah ce ni ne masani ga abin da kuka ɓoye da abin da kuka bayyana shi Allah duk ɗaya ne ko ka ɓoye ko ka bayyana wannan ya fa'alo minkum duk wanda ya haka daga cikin ku ya aika musu wani abu da yake nuna sirrin musulmi ko wani abu mai kama haka fakar zalla sawa a sabi ya fuskuri hanya madaidaiciya kenan kar da ka yarda kana matsayin ka na musulmi a ce yau akwai wani kafiri a doron ƙasar nan da kake kaunar shi babu shi shi ma bai ya kaunar ka shi yasa da aka zo yakin badar ai kaga sun zo da niyyar su hallaka annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan musulmi amma Allah bai ba su nasara ba kuma amma musulmi anan suka dan saurara musu na'am
إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير
Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa waɗannan kafirai in yaskafukum yakunu lakum ada idan suka samu nasara a kanku to za su zama kuma kiya shi yasa kafiri ba mun yarda ba kuma abin da ke wakana a yau a sanar donin ƙasa ai kowa ya gani kafiri ba mun yarda ba yanzu kaga wannan yaƙi da aka fara da Amurka da Iran su suna yi da sunansu da kafirai suka suna yi da sunansu na musulmi to yanzu da a ce yau amurka ta take da nasara a wannan yaƙi da duk wani musulmi sai ya ga walakar shi ba ruwansu da cewa wani musulmi ka tsanan a duk wani musulmi da sai ya gani amma yanzu kaga da ke su suke shan wahala ka gani wani sulhu suke to shi kafiri haka yake idan ka ci nasara a kan shi to zai rika neman alhurma wani kafiri a daji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin yaki an dawo a daji aka koma a huta da rana kowa ya kama inuwa zazzauna sun baro annabi sallallahu alaihi inuwar bagari yana karkashin ta babu kowa wani kafiri ya sida ne ba a san lokacin da ya kewayo ba ya taro annabi sallallahu babu kowa annabi sallallahu ya rataye takobin shi kadai sai ya takobin ya zage kuma wallahi ɗari bisa ɗari babu maganar wani mutunci kadai ya je da niyyar kashewa annabi sallallahu alaihi wasallam to amma Allah sai ya barka kace abin da kai dawo bai ga dama ba kai yanzu wannan kafiri sai da ya zare takobi wai kafin ya ya sare ya kashe shi a yanda yake so a sai yayi dan alfarin nasu saboda aka yace yau wa yake wa zai kare ka da ni sai ce Allah ya kara tusa annabi ya ce Allah ya kara tusa ya ce Allah na uku da ya fadi bai san yanda aka yi ba takobin nan ya sulbe daga hannunsa kaɗai sai da ya ga takobin da hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kai yau wa zai kare ka da ni sai ce annabi sallallahu ka zamanto mutum nagari wanda yake yayyen wanda zai karbi tunda anbiya ya komo hannunka kaga yanzu shi ya ba annabi sallallahu hakuri ya ce ka zamanto mutumin kirki wanda in ya karba ba zai raba abin da aka masa amma inda shi din nan haka ba ta faru ba ɗari bisa ɗari ba zai bara annabi sallallahu kashi amma annabi sallallahu bai masa komai ba shi musulmi yana da mutunci shi kafiri bai da mutunci har abada kafiri bai taɓa mutunci ba amma shi musulmi duk abin da ake to inda musulmi na asa mutunci tare da shi amma ban da kafiri yanzu dan Allah al'ummar kafiran duniya bal ma al'ummar duniya gaba ɗaya masu jikumiya ba abin da aka yi a Falastin mutane ne aka hudda su da gidajen su aka kore su kuma aka hana a kawo musu abinci hana a kawo musu magani suke mutuwa ana kallo duk wanda ya ɗauko wani abu na abinci zai kaza a tare shi da makami a hallaka shi kuma al'ummar duniya duka ta sa ido tana gani kuma ba kowa ya jagoranta wani al'amari ba illa amurka domin isra'ila tana komi ne da suna amurka shi yasa wannan abu da kuke gani na wakana wai ba aiki irin ba ne kada allah ne ya ga dama ake musu haka ya juye al'amarin don ya walakantar da su so da aka dama shi Allah ta'ala ya ga dama haka yake sai bigi wani da wani so da shi sa Allah yake bugan wa'annan mutane kaga yanzu wannan abu da aka yi in a yanzu ne ai kaga ba a yi ba yanzu in ka dauko kace za ka kawo abinci ba za a maka irin wancan abin da aka yi a kwanan baya ba so da yanzu uwar kuma ta waɗi an yi kumiya maza an sha ƙasa saboda haka abinda suke mutane barazana yau sai sai ga wanda wasu a tsammani suna da sabar masu in makami mai gudu ne zai ga an yi wanda ya hina su gudu duk wani abu abinda musa iya kariya yanzu suke kariya yanzu musa iya kariya duk an an mutuntana musu wasu abubuwa da suke da kuwa kasashen laraba na arzikinsu sun shiga cikin matsalar da duniya ba taɓa ganin irin ta mutane musamman abin da ke wakana a yau to wannan duka aikin allah ne dan ya nuna su ba kowa ba to shi yasa kafiri idan ya ci nasara akan mumini Allah ce zai zama maki na hakika zaka ga walakanci iri iri shekarun baya ba abin da ba a musulmi na walakanci ba a ce kowa a ce dan ta'adda ne da an ga musulmi har watsi ake da gudu a wurin gurare to yanzu idan haka tana waruwa ai kaga dole a gaban a yi hankali kuma Allah canza siyasar duniyar gaba daya ya raba kan wa'annan kafirai tunda babban abin da aka samu raba kan nasu da da ai da rashar da ina ne duka ai kawaɗe ce yanzu Allah ya raba kan gaba ɗaya fa ya hausa nasu kowa yake neman aboki sabo yanzu Allah ne ya dago da lissafin duniya gaba ɗayanta aka canza to kafiri bai da alƙawari Allah ce in suka ci nasara akan mu za su zama to muku makiya wa yamsu zai ne kuma aidiyahum arsinatun bisi yace za su shimfiɗa hannuwansu akan ku da kisa baki kuma da gaya muku maganganu baƙaƙe wadda wani takabaru kuma kullum buri suke kuma ku kafirta amma Allah bai ba su nasara ba an yi ƙoƙarin sai an kafirta mutane amma Allah bai ba su nasara ba don abinda aka yi bajarcin duniya an yi ƙoƙari bayan yakin duniya na biyu musamman afirka ta baƙaƙen wata aka ce kafin demin ana so kowa ya koma ya zama kirista shi yasa aka watso wanda za su karantar da mutane addinai na kiristanci duk wanda yake ya yi shekara 45 zuwa 50 ya san da haka shekarun baya duk gari wannan namu hatta arnisma kowace arnisma akwai wanda aka tura mata da sunan ya da mutanen garin kirista kuma alka turo maka kudin da zaka ba mutane da wasu abubuwa amma Allah bai yarda har garin nan akwai malam murna iya sun shi a zama sun samu labari malam murna amma Allah bai yarda ba sun yi kokari haka din amma Allah bai ba da nasara to suna so kafirta yadda suka kafir sai Allah ce lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yawmal qiyamah da dan uwantaka zumuntaka da kuma ƴaƴan duk gaba ɗaya ranar gobe kiyama bai amfani ka a kiyama wani dan uwa ba zai kare ka ba in dai baka da imani da Allah wani ƴaƴanka ba sa ka maka dauki a gobe kiyama yafsilu bainakum Allah ma zai raba tsakaninku da ku da ƴaƴan naku da duk wani abu da kace ta baka wallahu ma ta'maluna basir Allah da gani ne masani ne da abin da kuke aikata na
قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم الله سبحانه وتعالى يتوى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم hakika koyi mai kyau ya kasance gare ku al'ummar musulmi ga annabi ibrahim walladina ma'ahu da wanda suke tare da shi suka yi imani da shi Allah yana mana umarni mu kalli abinda annabi ibrahim baban annabi alayhi salam da wanda suka yi imani da shi abinda suka yi Allah ya bai su kuma ce mu yi koyi da su kenan yanzu ya rage mu saurari menene wa'annan bayan Allah suka yi sai Allah ce izqalu li qaumihim lokacin da suka ga mutanen su wannan mutanen nasu da uwayensu da ubayensu da kakanninsu da duk wasu jama'a su ne kakam suka ga musu hada suka ce inna bura'a minkum mun yi bara'a ba mu ba ku saboda me saboda canjin addini in kai kai imani dole bai imani ba dole baki ne kuma abin da zaka san baki ne baban nashi da kansa ba annabi Ibrahim alaihi salatu wasallam da kanshi yace zai je ya annabi Ibrahim ya kashe shi saboda ya ce mota Allah shi kadai yace zan jihi ka yace ka kaurace mini zan halaka ka uba ne ga dan shaka kai ma da ka kalli wannan ka san lalle a yanda uwaye suke tausayin ƴaƴan su kaga uba zai kashe da lalle addini ya canza to shi yasa annabi Ibrahim shi da mutanen suka ce mun yi bara'a ba mu ba ku wa mimma ta'buduna min dunillah mun yi bara'a duk wani wanda kuke bauta ba Allah ba kafarna bi kuma kafirce ba ba mu ba kuma wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdau abada da adawa da kiyayya sun shiga tsakanin mu da ku har abada kaji wa mutane sun ga in kun gane mu da ku an yi wani abu mai sunan soyayya ko alaka mai kyau hatta tu'minu billahi wa sai kun yi imani da Allah shi kadai ya za a yi mutum yana haɗa Allah da wani yana kafirci ka zai kace kafin Allah ta karshe ya za a yi zama masoyinka kuma shi da kanshi mai hankali ba san akwai matsala a nan yanzu misali wannan mutumin makiyin Allah ne Allah yana hushi da shi kai ka ce shi ne masoyinka ya kake kake gani da kani kai da Allah ya kuma akwai al'amari mai gani Allah ba zai jare ka tunda makiyin shi ne kace masoyinka to suka ce mu da mu da ku sai adawa sai kun imani da Allah shi kadai illa kaula ibrahim li abi sai dai magana da annabi faɗa ga annabi ibrahim annabi ibrahim ya faɗa ga babansa kafin ya san hakika ubansa zai mutu a kafirci da warko annabi ibrahim duk abin nan da uban shi yake ji yake ko zai imani in ya ci gaba da mishi wa'azi sai da Allah ya bayyana mishi kafircin ubansa to lokacin kafin ya sani ce zan nema maka gafara shi ne ke cewa sa astaghfiru laka rabbi zan nema maka gafara a gurin Allah to kuma sai Allah ta'ala ce wa ma kana ما كان سبر إبراهيم اليابي إلا عن موئلة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ yace neman gafarar da annabi Ibrahim ya ce zai wa babansa kafin ya bayyana makiyin Allah ne uban shi lokacin da ya tabbata ya san makiyin Allah ne zai mutu a kafirci tabarra amin ya bara ya ci bashi da shi Allah ta'ala nan ya nuna kowa ne ne inda za a yi kafirci to ba kai bashi ka bani ba dan uwa bane ba musu yi bane hatta tu bi billahi wa illa qawla ibrahim la ilaha illa huwa laka wa ma amliku laka min allahi shay da warko ce da dima gafara a wurin Allah amma ba abin da mallaka a wurin Allah da zai yi maka yi abin da Allah su rabbana alayka tawakkalna ubangijinmu Allah gare ka muka dogara wa ilayka anabna gare ka zamu dawo ilayka almasir makoma ta tabbata zuwa gare ka ina wannan Allah ya ce mai koyi da su akan irin wannan halaye nasu mai kyau yin bara'a ga dukkan wanda ya karkace wa Allah da manzansa sau da ba maki ba masoyi bane ko maki na har abada kuma duk inda yake ko a ina yake karka ka mishi dauki kamar zaka sauran wanda ke musulmi shi yasa yanzu misali sai mutum ya bulaguro zai cana sayan kaya sai kuka haɗu da wani ɗan Nijar amma ba musulmi bane misali kirista ne ɗan Nijar ne gashi karta komi da ta ɗan garin kuma ɗan garin da misali tana yi wa famin ka ne ba kuna dangantaka da shi amma kuɗinsa ya ƙare ba shi da abin da zai dawo garin nan kuma mun bai samu walakata zai sai ga wani ɗan Zimbabwe amma musulmi ne shi ma kuɗin shi ya ƙare guzuri za ka taimaka ba za ka taimaka ɗan Zimbabwe shi ne ɗan wanka kuma wallahi shi ne ɗan wanka na hakika domin in wata matsala za ta same ka ɗan zimbabwe na zai iya kama ka aka shi shi in dai musulmi ne to yana son ɗan uwanshi musulmi in dai kai musulmi na hakika duk inda aka ce wanda an ce maka musulmi ya zama ɗan uwan ka shi yasa sahabbai suka ɗabbaka ka su ba su da ɗan uwan ba musulmi bane ba ruwansa da kowane ne kai shi yasa yana wani ce ya rasu lalla kowa a bashi ɗan uwanshi sassara shi ya fi kyau yace mu ba mu ba su wannan mutane mu wallahi kai kafiri ba mutum ba mutum bane rabbana la taj'alna fitnatan lil ladina kafaru Allah karka sanya mu fitina ga wanda suke kafirai wa ghfir lana rabbana Allah ka gafarta mana ubangiji mu innaka antal azizul hakim lalle Allah kai ne mabuwayi kai ne gwani na'am
لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم Allah subhanahu wataala bayan ya faɗi waccan kuma in saki irinta yace laqad kana yace kad kana lakum fihim uswatun hasana yace lalle laqad kana lakum fihim uswatun hasana lalle koyi mai kyau ya kasance gare ku ga wa'annan bayan Allah annabi Ibrahim da wanda suka yi imani tare da shi akan abin da suka yi na bara'a ga dukkan kafirai ko mun kusanci amma haka din liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wanda yake kaunar Allah yake kaunar sakamakon Allah yake kaunar samun dace a ranar gobe kiyama shine kam zai yi koyi da Annabi Ibrahim da mutanansa wajen yin bara'a kan kowane kafiri waman yatawalla duk wanda ya juya baya yake haka din ya koma yake san arnawa to je idan kansa fa inna Allahu wal gani ya san dai Allah mawda shi da baya bukata dan ka kama arni Allah baka rage shi ba kaje duk arnan duniya da baka kama san kana su Allah mawda shi ne kuma Allah abin yabo ne to kuma bayan haka sai Allah ta'ala ce asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina adaitum min wadda lokacin da ake tsakar adawa da Annabi sallallahu alaihi wasallam a garin Makka a lokacin nan kai sai ka ce har abada ba za a samu wani abu ba na alaƙa mai kyau a tsakani to sai Allah ya saukar da wannan aya ya ce ya kusanta Allah ya sanya soyayya tsakanin ku da wanda kuke adawar kenan wasu daga ciki Allah mai hikima ne a cikin waɗannan da suke adawa da musuluncin Allah ya diba wanda sun dace da shirya shirya da su kaga akwai bayan Allah da yawa wanda suka tabbatar da suna adawa da musulunci irin su amur bin as suka dawo suna ƙaunar musulunci saboda haka abu sufyan ibn haris wanda zaman ɗan amin annabi ne sallallahu alaihi wasallam yana adawa da musulunci adawa ta ƙarshe yayi jagoran yaƙi akan annabi hali hasan biyu balma gazwatul azab shine komandanta mutum dubu goma amma Allah cikin hikimarsa ya masalace da karbar musulunci bayan an buɗe maka shekara ta takwas a kai tsaye musulunta a kai tsaye aka tai da shi yaki saboda Allah sai gashi wanda suke adawa sun dawo suna wannan musulunci to wannan abu ne wanda Allah yake bara ga wanda ya so a cikin bayansa ai sa Abu Jahl Allah da ya wasu dace ba haka kiyar ta suka mutu irinsa tsageru nawa wanda suka ji yakin bara duka Allah ya kashe su a can suna da yawa wanda Allah ya ga babu alheri tare da su wannan Allah bai shirya da su ba wannan kuma Allah cikin iliminsa da hikimarsa ya ga ya dace shirya da shi ya shirya da su irin su ikirma dan Abu Jahil daga Abu Jahil yake da sahabi in ba Allah baki haka shi yasa shirya ba ta gidan su kowa bace kan kowa muka ta maka cewa gidan mu kaza babu gidan kowa ta wanda Allah ya bace tun daga a gidan a gidan Abu Jahil an musulunta an yi imani ko ba ikirma ba akan iyal Abu Jahil ba musulma wanda Ali bin Abi Talib ya aure ta saboda haka abu ne wanda Allah yake raba ga wanda ya so da cikin bayansa haka nan su Khalid bin Walid duk sun yi adawa da musulunci suka dawo Allah shiryar da su irin su masu yawa sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi adawa amma Allah ya ga ya dace wa irin shiryar da su shiryar da su waɗanda kuma suka tafi akan haka shi ko wannan Allah ya ga su dace da musulunci shi yasa wani abu ne wanda Allah ta'ala shi ya san abin da yake da hikimarsa a nan ya san wannan ya dace da shi ya shige da shi ba daga mu bane kai dan adam in aka taba ga cewa ne ya kamata ai kaza a aiki ba za ka ba shi yasa ko fahimtar gaskiya da kuke gani wannan ba ta gidan suwa da bace sai a yi mutum ya hutu a gidan bid'a kuma ya zama shi ahli sunna kuma ya zaka da shi wani ya hutu gidan ahli sunna kuma ya gina bid'a radda ko ga da iya da'awar musulunci uba na da'awar musulunci kuma an sha bamban ai ka san abin da Allah ne eh za ka uba ya tafi masallaci da da sunna da ya tafi masallaci bid'a yana ce yana yana wadi ko uba yana can shi da yana nan duka wani al'amari yana Allah kyauta ce ta Allah yana bada ta ga wanda ya so idan ya so sai ya baka dace kai riko da alkur'ani da suna ko da wani bai so kuma in ya so sai barka yanda wa'ancan suka zauna a kafirci har suka mutu wasu kuma Allah ya musu dace suka musulunta to haka Allah yake shi kan yadda ya gada maki a cikin bayansa kadai sai dai ka yi mai sai dai ka yi addu'a Allah ka shirya da wani shi yasa lokacin da aka ji yaƙi wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam an masa rauni har an masa mushka har an karya masa hakuri duka Allah ya yi haka cikin hikimarsa domin ya ƙara masa lada sai an zurgi cewa kai fa yubliu qaumun wa qarshan junabiyahu yace ya za a yi mutane su samu rabo sun wasa kan annabinsu sai Allah ya saukar da aji laysa laka min al-amri shay'un aw yatubu alaihim aw yu'azzibuhum fa innahum zalimun yace al'amarin shi ya rasulullahi ba hannunka bai kira Allah in Allah ya ga dama sai ya karbi tubar su ya fi musu in ya ga dama sai ya musu azaba yace lalle su kam sun yi zalunci sun yi laifi abinda suka maka amma kuma shari'a ta Allah ce Allah ba alani ba yuri wanda ya ga dama abinda zai baka mamaki kuma ka ga girman kudura ta Allah da hikimarsa gida bataccen gida irin gidan fir'auna akwai a gidan da aka yi da'awar cewa shi ne Allah amma kuma a gidan annabi Musa ya girma a gidan fir'auna aka yi imani da Allah har aka samu manzanci ya zama annabi na Allah manzon Allah gidan fir'auna da kuke gani yan a wani gida ne alheri ya fito in Allah ya gada babu shi shi yasa yanzu mu gaba musulunci Allah cikin hikimarsa duk duniya ne ya ratsa da musulunci ko ina shiga akwai mutane a China ma suna da musulmi su Belgium Canada ko ina New Zealand ko wace ƙasa ta duniya har da Denmark wanda ake bata annabi sallallahu akwai musulmi masu yawa kuma yanzu haka a Makka akwai kafiri ya za yi shi a Makka yake ga dakin Allah yanzu ba gaba mutane da yawa a nan za ga kai kullum gurin da kake ina ma Allah ya baka dama ka je makka ka je ka yi ziyara ɗakin Allah ka je ka irin madina ka yi sallah masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alka karfan sa in ka je da wasu wani ayakuna masu kyau to wani iya maka shi a shekara goma ba ta zuwa yi ba sallah ko ana daya mutane suna garin maka wani sai ya ɗauke ku a mota ya rika tambayar ku ya ce an yi ƙari a wajen ɓangare kaza ku ce wala ne a shekara goma ban je harami ba kuma ba kai ga ladan da ake samu ba zai iya zuwa sana kaka Allah yake inda ya gina manya cikin bayansa sun da su abu jahal suka zauna tare da nan sarar su wannan musailama da sauran duka sun ga nan sarar su wani dubin mugira ga sunan su abu lahab duk sun zauna da nan sarar tun kafin Allah ya turo shi Allah ya turo shi amma Allah da gaurin ba mutane kirki ba ne gyara su akan kafirci har suka mutu yanzu zaman da ake suna cikin gidan wuta kullum ana babbaka su ayya da barci ba hoshi Allah san babu alheri tare su duk abin da zaka yi akan wannan mutane baka yi komi isa Allah ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha Allah ke shirye da wanda yake ina inda Allah ga dama ke raba cikin bayan shi wallahu qadirun Allah mai iko ne akan yin haka ne wallahu ghafurun Allah mai gafara ne rahim mai rahama ne mai tausayi to inda ina ga Allah zamu tsaya kamar da muke alƙawari da yau akwai wata rasuwa da za mu ta yi da zai da rasu kenan insha Allah sai za su da gobe muna roƙon Allah ta'ala ya masa gafara Allah ya ji kansa da sauran ƴan uwan musulmi ba da sa gaba mu kuma Allah ya bace da ayyukan na gari Allah biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya kare mu dukkan sharri masu sharri sharri makirci masu makirci bukatun mu na alkhairi ko Allah ya biya musu subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka